الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنده الناس قد ذهبوا رأيت الناس انفضوا إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنده الناس انفضوا ina ga mutane sun tattara sun yi masu a gindin wanda ba shi da kuɗi na ga mutane sun wace daga gindinsa wani wace yana cewa inna jami'a wa in takallama bil khata qalu asabta wa saddaqu ma qala wal zan taqiru asaba qalu kulluhum akhata ya hadha wa qulta balala inna jarahim fil majalis kullaha تكفر الرجال مهابة وجلالا وهي المكان لمن أراد فصاحته وهي السلاح لمن أراد قتالا ke kada da kuɗi in ya tuka da ke kan wani tunani kuma a rajin sawo zai yi kuskure a ce gaskiyar ka alaji wallah aka ne ni ba da ka abu yadda ke gankin na ka in ya rage a ce ab ni ba ido na ne ya dan ya zabi an yadda yake din nan da ka tsara da yake kuma da yake kuma a rage wa idan ka tsira a saba idan talaka kuma ya daidai sai suke a fasa'arsa ya haza sai kuma kuskure kai ma haka bane wa kunta balala mu dana tawadiri yin suke inna jarajima fil majalis kulliha kaga kudi a ko ina gurin zama ta kudi da da ma'abata majalala tana ba mutum kima da daraja wa hiya lisanu liman arada fasaha kakan iya gane ma harshe yana kan fasaha ko ba a gane wata ce haka ne wannan wannan kirahu ne man arada ibada da kuma kuma ina zamanin jahiliya wanda ke hanku ke ne hanku ne irin waɗannan kalmomi masu nuna cewa kudi ba haɗari ne kuma alheri in suka faɗa hannun mutumin kirki ya ce mai kyaɗe ne in sun faɗa hannun mutumin banza a yaƙi addini wanda ke yankin fasiru وليس شيء دونه والناس تملأ دينه أبوابا وتراه منقوصا وليس بمجرم ويرى العداوة لا يرى أسبابها kuma da kana kai yana tafiya ba ta zai dauke da komai amma da an zai tafiya kullum ko ba wannan sabulu ibnu hu abwa wa tarahu manquta kada ana kin sa wanda yake da mujrimin da zai fito ba saboda talauci ne zai wa yaran adawata zai ga ana kin sa la yara asbaba da da dalilin da yake kin sa ba talauci ka kawai hatta كلاب إذا رأت رجل الزنا حنت إليه وحركت أبنابها إنت في كريمة إن بين جسرة البيزان يكون بايع إن بين جسرة بول كاتا جلت كاتا شبه بايع معه أما إن بين جسرة هذا يسكرة يسكرة إذا جابار حيث ينا سلطنة ينا جو مارين دو أرد ينا فيه استجاء الله يقول يا جعل وإذا رأت رجلا كثير عداوة أظن هجمت إليه هجمت عليه وكشفت أنيابها إن كنت لها السلطة إذا دفعي لك هل مثلا ما تجيك كنت أتكلم بهذا الشيء الذي على إيمان المتعين وكل ما يعيشه يسير فيما كنت مسلمين يجب أن ترى سموني كل تكلم أتكي أخي أقول لك الله wani irin na idan kuma tana nufin wani titin a kasar because of me mutane da yawa suna jin jiki suna shan wahala suna gani saboda kuɗi shi kuma wata ce on me ne kalbi bitan a kan na ko saboda ni za a tsare ka a tsare ma mutuncin da a ga girma ka a ga kima yan in ka ce nobody will be happy without you ba wanda zai farin ciki ya ji daɗi in bai kara ni ba. Sai in ko da ke in jeji ne to zaki ne kan jeji everything for you. Sai dai ka kara ni za ka samu komai cikin sauki. Wajen da ke ne I am the root of all evil. Ni ne kusan dukkan sun nasarar mutane. Kun da sai a ji a samu kuɗi wani mawaƙin hausa yake cewa tsakanin ɗan adam da kuɗi yake ka duba kaza tana da kuɗi ka duba kaza tana da kuɗi ka duba kaza komai sai tana da kuɗi wannan mawaƙin ya yi da a wannan tsakanin ɗan adam da kuɗi akwai magana doguwa ya dinga ba da misali ya dinga ba da misali ba a harka da kai sai tana da kuɗi ba a kaza da kai sai tana da kuɗi ba a kaza sai tana da kuɗi in ka nemo aure sai tana da kuɗi kai ka yana cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani aminun bi adwa'in nisa'i tabiru yadda muka tambaye na halin mata ma zai iya gaya muku tun za a fara zamanin jami'a kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ita idza saba akul mar'i aw qalla malihi wa laysa lahu min muddihi nabi idan kun ko kun kira ko kuka ga aljihun ka ba ko sabo to fa kaunar da zaki maka ba wa laysa lahu min muddihi nabi ita ba za ta samu kaunar da wa laysa lahu min muddihi nabi يتوجدن فراغ المرء حيث علمه وشرخ الشباب عندهن أجيبه ita kuma ka raba hankalinku idan tsoho yana da kuɗi mataki ba da kuɗi ku sai a hankalin mu ne ba ga mataki ba da kuɗi ga kun jira da kuɗi ya zo da ke ta ganki da farfara sai ta kalle shi gurbata wa laifa a jiwan an tura nauri shi buku na gari ita ba mamaki matashi ya kan yi farfara yake a ina ake ganin kure a cikin busasshen reshe ake ganin kure ko a cikin hanyar reshe kaga bala'i yake zai samu matashi farfara a jiya zama wannan shi ne abin da zuciya take sa mutane a ciki فأنه صلى الله عليه وسلم محمود مما نتاوت الصوم والتوقف في جنسه أقول لك يقول أنت انتفاق الإن نما أنا حسا ومعنى حسا شيني عشان تفاقك أو أنت أبو جاء أو تكتب معنى كما شيني باكا أيك تجرائي يوجد عليك فكا باكا هنا باكا لوائي باكا تنجيا باكا ظلمة باكا حسدا باكا شركة باكا بدعة ba ka kin Allah ba ka kin addinin Allah ba ka kin talakawa ba ka ba mutunci bane kai ba ma'andami bane ba ruje bane akan dukiyar jama'a wata wata kun jinsu kuma ka tsakanta a cikin jinsu kada komai ka ce sai na ƙarfi komai ka ce sai na ƙarfi gida sai na ƙarfi mota sai na ƙarfi mata sai na ƙarfi abun ma komai ka ce sai na ƙarfi to ai na ka sa baki a kai ba can kasa ba ba can kasa ba da ko ba ta da su ba za a gane sosai ba wa kaunuhu mauta musulmi da kuma kasancewarsa lubta musulmi sanya misalin sa gaira muskudin limurati zulfihi yace kuma kasancewa wato sanya misalin sa irin tufafin kenan matsakaici gaira muskudin ba ne sanyawa ba ne limurati zulfihi da mutunci irin waɗannan wato ko zulfi irin waɗannan mutanen ko zulfi irin waɗannan tufafi din liman la yu'addi ila shuhrati sun arfai sun arfai abinda ba zai bayi zuwa ga shahara ba a bangare guda biyu wa kad zamma shar'u zalika shari'a ta zargi mutumin da zai sa riga mai tsananin alhadan alheri da ibada da mutumin da zai sa mai tsananin tsada ko da ba shi da shi dala ce aikowa da shi ne manya a gari su suke sa tufafin da duk gari ba mai sa irin sa to duka jin imamu shafi'i ya wani mutum da riga ta yi dauka wajen a ce na Allah ne imamu shafi'i ya masa baituka guda hudu ya ce hakkin ya masa masa fata fa inna ma zayyu rijali biha tu'azzu wa tukram wa da istahalkuna fi siyab tawadu'an wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktum فجديد ثوبك لا يضرك بعد ما تخشى الاله وتدعي ما يبرم ورفعت ثوبك لا يزيدك عزة عند الاله وانت عبد مجرم yake ana ba zai masa hisabi da kai riga ko rashin kan ba a kiyama zai masa hisabi ne da mai kasu ne ka sa a nan ne ko a almuhimin ka sa a nan ka sa a nan ka sa a nan ko ne a hako ne tsada duk ɗaya ne amma kada ka ce sai mai tsada kawai ko sai mai a haka in dai haka to kana da wata manufa manufar ka in kana sa riga ne a haka a ɗauke ka na Allah kai bayan Allah ku ne zai kuma ba ka yi da wanda ba ko kuma ta a ruwa da manyan mutane da ba sa ganin da yasa ita kadai ma ta so duka ya mutu hijira to ba a san wannan abin da ya samu wa qad zamma shar'u zalika wa ghayatul fakhri fihi fil adati inda an-nas yace wato matakar wato alfahari fihi a cikin sanya tufafi mai tsada ko ne a hatin adati a cikin al'ada inda an-nas a wajen mutane inna ma ya يعود إلى الفقر بكثرة الموجود وأتينا قوما وأنا يزوع الفقر دوات يوم أبندا يتسامن وأبندا أتسامن ووقود الحال دكما وتسوى الحال وكذلك التبعي وكنم فتونا فتو كونونا الفقر كوتا كما كونونا إساء بزوجة المسكن بكاو الجدا وسعة المنزل جيرو الجدا وتكثير آلاته بيوم تتسن جدا أتجد gidansa akwai kaza akwai kaza akwai kaza komai na dakuwa irin na zamani ne gadon sama mai jirawa da kansa ne wa kadan yi da masu hidima da yawa wa masu ba su biya ce motar sama ta kai arba'in wa man malakal arda wanda ya mallaki kasa wajiba ba ilaihi aka taro masa ma fiha abin da ke cikin ta wata raka zalika ya bar wannan zuhudan dan gudun duniya wata nazu'an da kuma kyama ha'idun li fadilatil maliyya wannan shi ya tattara martaba kuɗi kuma shi ya san kima kuɗi da ba raba shi da Allah ba duk mutumin da kuɗin ka suka raba shi da Allah to bai san kuɗi ba kuɗin ka kuma sun zame masa abun bauta sai sa manzon Allah yake akwai kuma bauta wa kuɗi kai ka abdul dinar kai ka abdul dirham kai ka abdul khamila wal khalifa bawan bargo da gwada da mayafi da katifa bawan riga bawan dinare ya halaka shi ne wani yayin littafi ya ce bawa kuɗi sunan littafin ta isa abu duniya ya ce alama kuɗin duniya ga koya ga naira ga kwan ga kwan tsarin ga euro ga kuɗi sai wani ya yi kabbara ya ce almala akbar ba in ne su dukiya girma wani ya yi masa rukuni ita dukiya wani ya yi masa awaki wani ya yi sujjada yana wa kuɗi sujjada wani ya yi wa kuɗi jafatar istiraha kowa gidan zai da ake bauta kuɗi yadda ake bauta wa kuɗi da aka ake bauta wa Allah ai da alherin da za mu samu daga Allah ya mata yawa yadda ake gina soyayya da soyayya akan kuɗi yadda ake gina abota akan kuɗi ake gina aure akan kuɗi ake gina siyasa akan kuɗi ake gina abokai akan kuɗi in ba kai kuɗi abokan ka matan zaɓar in ba sa ka kuma wani ya kuɗi sai ya canza mata ya canza abokai ya canza gida ya canza mota ko da dama ɗan canza amalar da yake rike da su ita ma ba kai wa Allah da ya auro wata sun tara don noma ta akwai da jiki sai da talaucin da tsiyarsa da fitarsa da tsamunsa har yanzu da ya kuɗi kuma sai ga cewa ya kamata ita ma a san ba matan ma sai an san ba ko a sake da ta aje nan ga akwai ran mutunci mutunci zai a yanka da ran mutunci mutane ta a zage shi sai ya sake da ta ko yaya sai ya sake da ta aje shi a gina sabuwar rayuwa a bar ta aje shi sai magana ya kama sun ne ke musu da wani ita ko ni mana duk kuma zamani ya wuce an ci ba da misalin har ba da zai sami makar eh ba zai faɗa da baki ba amma halinsa zai nuna ga abin da yake nufi da wannan baiwa Allah wacce ta zuwa Allah sai haƙuri ne to Allah ya ba mu jin zuciya mai aiki wa malikun lil fakhri wato mai mallaka malikun mai mallaka lil fakhri bi hadhihi al-fitra yake al-fahri ga wannan ɗabi'a ko wannan dukiya in ka na fadilatan in ka kasance dukiya za a idin alai hasil fakari wato daɗi a kan wannan da alfahari wa ma'auratan filmadar da kuma wato abin da yake tusa asali ko yake kafa wa mutum yabo domin ƙirƙo jijiya kenan asali shi ne kuma abin da zai kafa maka yabo da asali wato shi ne wannan dukiya da zirabihi da kuma nau'insa da kalolinsa da yawansa ko bi idare bi idrajihi da akau da kansa an haɗa barinta wa zuhudihi da kyamarsa fi zaniha cikin ƙararriyarsa wa bazaliha da baya da ita fi mazaniha a inda ta kamata ko inda ta dace ko inda ake ganin nan ya fi dacewa a sanya ta mutum zai samu yabo ya samu girma ya samu kima ya samu daraja ya samu isa ya samu yabo ga Allah ya samu yabo ga mutane idan ya bi waɗannan ɗabi'o'i da halaye da mai ashifa ya faɗa to ne yasa mai ashifa ya tsaye ta magana akan dukiya yana son mai magana ne a kan annabi ya nuna maka wadata annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana mawadata ba a kai domin ya mallaki dukiya ya ba da ita saboda Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka kasa kuɗi shine wadata ba tara kuɗi ba in ka ce tara kuɗi shine wadata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tara kuɗi ba in kuma ka ce a kamu a kace shine wadata da manzo Allah an tara masa dukiyar da ba taɓa tara a wani ne mulki ba kuma ya kace ta wajen yada addinin Allah da taimakawa marasa shi to Allah ya sa mu koyi da shi Allah ya ba mu dukiya ta halal Allah ya ba mu dukiyar da za mu kace ta Allah kake ba mu dukiyar da za ka kace mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب alaihi wasallama ya yi umarni cewa idan an ga wata ko rana kun yi kusurci a yi sallah saboda haka sallah za a yi yadda ake na samar haka za a yi kuma yadda ake na tamfa haka za a yi na sama ba su da bambanci wannan shine kauli rajihi kuma shine abin da hadisai da dama suka tabbatar duk da cewa a maza mu sama da an ce idan kamaru ya kusurci za a yi sallah ne amma kowa zai sallah sa ne su kadai ba su an yi jam'i ba amma da yin jam'in saboda wancan hadisin shi ne wurin jaya kamar da ibn rusdi wanda babban malami ne a wazafin maliki a cikin littafin sa na bidatin mujtahid wa nihayatul muqtasid da kuma ibn abdul bar wanda shi ma babban malami ne a wazafin malikiya a cikin littafin sa na at-tauhid limatul muwatta min al-ma'ani wal amfani da al-istizkar kan mazahibul amsar nan ma ya kawo bayanai irin wannan cewa akwai kauli ma abu zafin maliki ba za a iya yin gudu sallah din kuma jami'i kamar yadda ake na kamar ba Allah ya samu dai kuma ka duba kubul salamu ma za ka samu karin bayani wannan yake assalamu alaikum don Allah ma da idan mutum zai tare a sabon gida ne kamata ya yi faka alqur'ani ko ko akwai wata addu'a da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ko da ba sabon gida ba ko ko ne ana so mutum ya karanta suratul baqara a gidansa sura ta in aka tare sai ka je ka karanta suratul baqara don manzon Allah ya faɗa a hadisi inda ta cikin sahihul bukhari to a duk gidan da aka karanta suratul baqara ke damin gidan suna gudu Allah yana kore ke damin daga gidan to tun da kai za ka je ka shiga kai ya ke damin ko za ka shiga sai ka je ka karanta suratul baqara sai su sannan ka shiga da addu'a da ake shiga gida ko ba sabo bane ka kuma wato za a kakkana farin ciki da kuma wato annashuwa wannan shine abin da mutum ne ba da shi kuma yana da hali da shi yan uwansa su zo ainihin wato su je da zai kare din ya dan wato su taya su farin ciki su je su dan su masa addu'a cewa yadda ya samu gida a nan Allah ma ya sa ya samu gida a aljanna wanda ya nuka wannan mintin mani to mun yi magana a kan addu'o'i wani ke tambaya cewa bayan an gama sallar farilla wasu na fassara fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab da cewa kamar wannan aya fa idza faragta in ka kare fansab ka tafi wa ila rabbika farghab kuma kai fa kai zuwa ga Allah dan ke da kuma wannan tana nuna mun an gama sallah duk da cewa maganar sallah a nan ba amma suna fassara da cewa in an gama sallah a sai a yi addu'a ake yi sai mu ce eh in ma hakan ake yi to addu'a manzo Allah ya koyar da yadda za a yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da cewa in kai sallama kai istighfari uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kace allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك wannan duka ainihin za ka yi wannan ka yi tasbihi ka ayatul kursi ka yi falaki ka yi nasu ka yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku Allah akbar talatin da uku ka cike ɗarin da la ilaha illallah wa da hula sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan duka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine addu'a balle malamai sun ce wannan aya ba ba haka suke nufi ba فإذا فرغت يعني من عبادة فانصت عبادة الأخرى إن كانت وتعبادة كتب وتعبادة كتب وعسنا زمان بلدا وإذا لا تفيد قضية الصلاة فانتشروا في الأرض إن أنت صلى في أدعى وتفاوتوا من فضل الله تدوك لمقالة الله تدوك نيمان أرض إذا نيمان أبن تكي أن يكرا تقالة الله saboda abu ne da sirri Allah ya dama sai turo maka abin da za ka yi wata kana ci a rana ɗaya ko ma shekara kana ci kun da ce mutum ya haɗa ibada da neman abin da zai ci wannan abu ne mai kyau kamar yadda annabi dauda ga shi annabi kuma ga shi makeri ya je ya wa'azi kuma ya zo ya shiga rumfarsa ya kafa rafa a nan Allah wa Allah ya ce wa alamna lahu hadith mu wato wato abin da hore maka karfe yana yadda kake tungar a hannun ka kake murmula tungar ka ja ka buɗe ka kuce haka yake wa dutse haka yake wa kai abin nan wato karfe wannan yake bayan haka assalamu alaikum malam don Allah kin bayyana da ni kamar haka idan mutum na cikin sallah ko kwanto yana yawan damun sa me ya kamata yi domin duk sallah sai ka dan ya ce mun ka rage raka wa manista ka bi sabu kenan ka ce yanzu ka zama hukuncin wa manista ka bi sabu a kokon ya riga ya aure ka ko ba da za ka yi karabu da shi sai abinda malamai suke cewa a yakunan zarin zolo da in ka ɗauki wannan ka'ida za ka rabu da kokonto shi ne wato idan kai alwala kana da yaki ne kayi alwala sai ka ɗan yi zai ce ma ta wani sai kana da yaki ne kayi sai ka kokonton ta wani yanzu da yakinin kana da ita da kokonton ta wani wanne za ka rinjaya yakinin kana da ita sai ka watsi da wannan kokonton ka je ka sallar idan kuma ya ce maka ka tabbatar ba ka da alwala sai ke ɗaya ce ma ko ka yi ko ba kai ba ka yi ko ko ba kai ba ka yanzu kana da yakinin babu kana kokonton akwai sai ka watsar da akwai din ka je ka sake alwala ba haka mutum zai dinga haka nan kana kokonton ka ƙara raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sakkan ya ƙara raka to anan yana da hanya biyu da zai yi na ɗaya shi ne ya dawo kan ya ini shi ne ana ta ce uku sai sai ka dawo biyu wanda shi ne ya ini karatu da ɗaya sai ka fito biyu in ka tashi sai ka sujjana ba ba a jiko ko kuma a'a ka tafi a kan ukun ka ce lalle ina da fito mai ƙarfi ukun ne sai ka fito ɗaya in ka tashi sai ka sujjana ga wani to wannan shi ne abin da malaman hadisi suka ba da fatawa da shi wanda ya zo a cikin wato nailul awqar da subul salam a imam shaukani ya yi gon bayani karkashin wannan kuma wanda shi ne malaman mu na uku suke cewa kada mutum ya bari ko kwanta ne idan sun ta hanyar kai wannan halin wannan tsawanin idan yarinya karama wadda ba ta ba ta taɓa yin kuka ba sai ta mutu to za a yi mata sallah ko kuwa ba ta yin kuka ba baro ta akan kenan ko ka haife ta ba rai haka haife ta ba rai ma za a yi mata sallah ji abin da ya sa mu magana nan yara waɗannan su ba kamar na manya ba ne wanda ya zama wajibi kawo da su baya su wannan mustahabi ne kanana a yi musu sallah a ji abin da ya fi to wannan ai ba mu ya kamata a sanarwa nan ba waɗanda suka kai din su za a sanarwa wani ya rubuta cewa an yi da gida a gidan a talabijin rediyo za su dinga sanya karatun a shifa minti talatin amma suna sanya minti ashirin wannan ai zuwa gaya a a suna ta musu ko wani ba Allah Allah ya saka mata alheri ya ce a ɗauki nan wani mutum da haka zai yi mutum an tashi za a kusa sama irin wanda ake so zai je kawo shi Allah ya saka mata alheri Allah ya masa da wannan nisan bani sannan kuma ana sauraron ya hayar kuma wani shi kuma ya ɗauki kujera shi kenan kun gama gawa ta kare ba Allah ya saka mana da alheri gaba ɗaya mu Allah kuma ya fi mana kusakuran mu Allah ya kama tsara mana son annabi Allah ya kama cikin shekaru a ranar kiyama
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليس فليستأسف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفوا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فبأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها الزين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن تجدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاكر جوات الكدا جبو ليا تريه لدى عشرين دبيان تجرى منظر الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أم القرى هو ضمن المدينة sannan yau biyar ga watan takwas a kasa ne ko dubu biyu da hudu insha Allah mu ci gaba da karatu mu na al-kitabi ta'rif mawdu'ul mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam za mu tashi darasi na 22 malam yace al-fasl al-kafir muna nan a cikin al-babu thani al-fasl al-kafir za mu tashi cikin babi na takwas a cikin wato al-fasl al-kafir a cikin babi na biyu ما يتعلق بالمال والمساجد abin da yake da alaka da dukiya kuma yake da alaka da tarkacen duniya a can bayan malam ya gaya mana akwai abubuwa guda biyu wanda ɗaya yawansa ya fi alheri sai kuma karancinsa ne alheri yake mana da bacci da ci da sha yawan ci da yawan sha da yawan bacci duk masu hankalin duniya da duk addinan duniya gaba ɗaya al'ada ta yarda addini ya yarda cewa yawan ci da yawan sha da yawan bacci a fara ne ko me kake nema in duniya kake nema ba za ka same ka da yawan bacci ba da yawan ci da sha ba in lahira kake nema ba za ka same ka da waɗannan ba saboda haka in mutum ya ci da yawa zai gaji da yawa zai bacci da yawa kuma zai yi asara da yawa yace akwai abin da kuma al'ada take yabo da addini akan yawansa shi ya fi alkhairi shi ne yake mana iyalai mutum ya zama yana da yawan mata yawan 'ya'ya alama ce ta arziki domin da inda Allah ta'ala zai magana arziki sai ya shigo da su almalu wal banuna zinatul hayatid dunya وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولعب وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون مطعما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حتى الله تعالى أنا لسه بعد الدنيا يرى سوى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث sai ce ni bayan ka masa'ul hayatun duniya ma'ana ana yawan goya dukiya da yaya domin idan mutum yana da dukiya da yawa kuma ba shi da ɗa sai da yana ta roƙon Allah ya ba shi ɗa don ya samu wanda zai gaji haka idan mutum ya tara yaya da yawa sai ba shi da arzikin da zai iya ci da su kuma sai su dame shi wannan haka ana ma jin yawan yaya da yawan dukiya to duka sun fita da su zai alkhairi ne don haka yake wannan ana yaban yawansa musamman aka kalle shi ta wancan bangaren da sai ce wa amma asardu sabi nau'i na uku na abubuwan da wato al'ada da addini suke tarayya wajen yawan su ko karancin su fa huwa ma tahtalifu halatu shine abin da halayen yake sassabawa fitta majjuri da bi cikin yabo da shi wato dukiya akan iya yaban mutum yana da dukiya kuma akan iya zargin sa yana da dukiya za ku akwai wanda yawan dukiyarsa alheri ne a gare shi akwai kuma wanda karancin dukiyarsa alheri ne a gare shi don Allah ya shi dukiya da yawa tabargaza zai yi barna zai yi sasanci zai yi sasanci zai yi kaucewa hanyar Allah zai fara da Allah ma zai da alherinsa za ka talaucin sa ya fiye masa alheri akwai kuma wanda yake ba shi dukiyar da aka alheri ne saboda yana son Allah yana son manzon Allah yana son addinin Allah yana jin tausayin bayan Allah yana da rahama a zuciyarsa ba shi dukiyar da aka yi ciki iyalansa su ci ƴaƴansa su ci danginsa na wajen kowa na wajen uba haka abokan arziki zai taimaka musu har wannan dukiyar ta zama alheri a gare shi wata ta kudu da sababi kuma abinda ake alfahari da in an same shi ko da sababin samuwarsa والتقديم لأجله كما تسام فيه وقوتي في ساعة لأجله سبب سوى من الأبو ككثرة المال كمن يوى الدنيا فصاحبه على الجملة لدنيا أدنقلي معظم mutane suna ganin girmansa suna ganin kimarsa suna ganin martabarsa suna ganin isarsa inda al'ammati musamman a wajen gama gari mutane gama gari wanda ba sa kallon akiba al'amari suna don ka samu dukiya ta ƙetare ka wuce mutum ya ji ha saboda kudirewar mafi yawan jama'a tawassulu bihi hajatihi mutum zai iya saduwa da duk bukatarsa in yana da kuɗi wa tamakkuni a arabihi da kuma wato tamakkuni tabbatuwar a arabihi wato bukatunsa ko abubuwan da yake so zai iya amfani da wannan wato dukiya da kaba jiki saboda dukiyarsa wa illa yace in ko ba haka ba falaysa fadilatan fi nafsihi dukiya akan karan kanta ba ta da wata daraja in dai har da ita ba zai iya kashe ta a hanyar da Allah yake so ba to samun ta bai da amfani da haka ba dukiya ke kallo ba ne dukiya sai ba wani sahabi yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ki ba ku kuɗi كان صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح لرجل الصالح ما دلنا بكل نجري تفاعل عن مثل نجري in kuɗi na gari ne kuma suka fada hannun mutum na gari to za a yi aikin na gari da su ke sa a kuɗi a kan kansu ba za a ce yabo ba ne sai an gane su tukunna da akwai wanda bai ci ba bai sha ba na kusa da shi bai ci ba bai sha ba bai kashe dukiyar ba ma ita za ta kashe maza mun ce kuɗi ko ka kashe ko ka kashe ka ko a yi raga kawai ta kana malu bi hadhihi surati yake duk san da aka ce dukiya ta zamo a cikin wannan sura ko da wannan sura ko da wannan kama wa sahibuhu min tuqannahu mai dukiyar yana ƙasar da ita fi muhimmatihi cikin duk wani muhimmin al'amari da ya shafe shi ko ya shafi addininsa wa muhimmati man isarahu da kuma wato bukatun wanda ya bujiro gurinsa mutum ya zo an mun haihuwa ko zan shiga makaranta ba ni da kuɗi ko zan yi tafiya ko zan yi kaza yana da hali bukatar ta tabbata gaskiya ke in taimaka masa to wannan shi ne mai dukiya kuma shi dukiya ta amfane shi wa amma da ku haka mutumin da ya nufe shi ya burace shi ya nufi gurinsa yana da zai ba shi dukiya kamar da ruwa ce ke cewa amman tuhum sun mata amman tuhum wato na nufe su sai kuma na lura da su da kyau fana hali an ne ka tuzun halawa sai kuma yana a gare ni an ya bukata ta za ta yi a wani waɗanda amma kullum sun maka amma kullum na tafi gurin su sai kuma na tsaya na lura da kyau da halayen mutum da ka je ba ka bukata ta tare shi ma bai shiga bai sha ba ka ga daga nan sai ka fara tsorata shi ne yake amma kullum sun maka amma kullum fana hali an ne ka tuzun halawa na nufe su na kuma lura da su cewa wannan ba za a rabar su karar su ba shi ne ma'ana amma da hudu daga amalu na buri ka gulaci mutum ma'ana ka ji cewa in ka je zai biya masa bukata mutum akwai mutumin da ake sa masa ran zai yi kaza ka sa ran za a yi ma kuma ka je a yi ma alheri ne amma idan ka kyauta sa mutum da san zai ma da ka je sai bai ma ba to yanzu za ka zarge shi da rawa shi kuma zai zarge ka da kwaɗayi kaga kun zargi juna kenan in zargi da lam yurja khalasan min al-azab قال الحمد مكتوبا ولا المال باقيا idan ka je neman bukata aka baka aka zage ka to shi da ya baka ne asarar abin da ya baka ko ba zai samu ladan abin da ya baka a wajen Allah ba dan ya yi maka gori wa takrifihi da kuma wato yadda yake biya kudin ka ko yake kasar da kudin ka fi mawadi'i a inda ya dace wuraren da suka dace mustariyan bihi al-ma'aliya yana siyan dukkan wasu maɗaukakan abubuwa darajoji da matsayi da kima da kuɗinsa wa sana'ar hasana kuma yana samun kyakkyawan yabo daga mutane ta hanyar taimaka musu da yake da kuɗinsa wal manzilata kuma yana samun matsayi min al a cikin zukatun jama'a suna ganin wannan kuɗinsa yayi amfani kana fadilatan fi sahibihi inda ahli duniya to ga mutanen duniya waɗanda su kuɗin ne a gabansu to suna da wannan mutumin yana da daraja kuma yana da kima kuma yana da girma kuma ya isa wai za su haka mutu jirgin birni in mutum ya kashe zuciyarsa a hanyar nagarta wa amfara hutu tukulin khairi kuma ya ciyar da zuciyarsa a hanyoyin alkhairi wa asada bi zalika Allah wa daral akhirata kuma ya nufi Allah ya nufi gidan lahira da wannan zuciya ta كان فضيلة عند الكل بكل حال يا بنو درجة أو جمع تحنكني يا بنو درجة أو جمع تأديني يا بنو درجة حتى أو جمع الدنيا إن دموع الدين يجي رسوما ذاك هو ولا فيها بكل حال تقول حال ومتى كان الثاني بدون ممسكا له زمان ذاك وعيد من دوسيا يا إيك دوسيا غير موجه به وجوهه bai fuskantar da wannan dukiya mafuskantar da ta dace ba harifan ala jam'ihi ba shi da kwaɗayi ya tara dukiya a da kusuruhu yawan dukiyar zai zamo masa koya komo masa kan adam ya zama kamar rai mutum da ya tara dukiya bai kashe ba bai ci ba bai sha ba ya zama kankamo kankama tara ka tare kuma ka tare ka aji ka rike ka ɓoye ka kulle to ya zama wa hanauman nau wanda a nan kula da salama ya hana hanauman nau shi ne haki man'in wa har man'in ka hana naka hakin kana mu kawo namu ka tuna ka in tuna wace nan in ce ba yawa bane mugun halili wa kana man qasatan fi sahibihi lokacin da dukiya ta zama ba ta amfane ka ba ta amfani ƴaƴanka da matanka da zuriyarka ba ka tara ba ka ci ba ba ka sha ba ƴaƴanka ba su ciwo ba su sha ba ka zama ne za su treja kamar da yara suke kiran iyayensu in ba sa ci da su kuɗi a ce baba yana nan mai gashi boss bai fita ba ko boss bai mutu ba wannan ya isbihi ala jidabi salamati bai tsaya da shi ba a kan tafarkan ko hanyoyin assalamatu kuɓuta bal auqa'ahu dukiyar ma zai zama ya afkar da shi ne cikin wata rajilatul bukuli ya jefa shi a cikin ramin kaskantar rowa wa mazammatin nazalat da kuma zargin kaskanci ya jefa shi gurin zargin da jama'a za su dinga ganin ta kaskantacce mara mutunci kuma dukiyar ba ta shiga da shi hanya da ta dace ba fa inna tamaddudu bil mali fa idza tamaddudu bil mali mali yace idan yabo da dukiya wa qabilatihi da darajar dukiya inda muqaddimihi akan wanda suka fifita samun kuɗi laysa li nafsihi ba fadan akan dukiyar bane wa inna ma huwa litawassul bihi ila ghairihi dan dukiyar zai zame mata hanyar saduwa ne zuwa ga wata bukata wata tarihi da kuma kashe dukiya fi mutu sarrafa su a inda ya dace a kashe to mutumin da yake da dukiya kasance wata mai dukiya ba zai amfane shi a wajen mutane ba ko ba zai amfane shi a wajen Allah ba mai zai amfane shi shi ne a daina aiwatar da dukiyar inda ya dace ko bai ba ka ba in ka ya taimaka wani ya taimaka addini ya yi masallaci ya yi makaranta ya yi asibiti ya gyara kwalta ya taimaka marasa lafiya ɗan uwansa dangi na wajen uba na wajen ya uku abin nan masu uwa ƴaƴansa matansa maƙotansa abokan arziki ko kai bai ba ka ba ka san wannan dukiyar tana amfana ba kuma yanzu samunsa ya yi tarayya ya tarayyantar da mutane a cikin samunsa to kuma za su tarayya da shi a lokacin rashinsa idan ka tarayyan sai da mutane a lokacin samun ka to za ki tarayya da kai damuwa lokacin da ba ka da amma ka fi kai kaɗai in ba ka da shi da mutane sun san kai kaɗai kake sun abin ka ba su damu ba to da ka dukiya a kan kanta ba su da amfani sai dai in za ku zama wasila zuwa ga samun yarda Allah da gidan lahira kuma sannan kai ne ita ka hore kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wani sahabi kana da kuɗi ita ina da raƙuma da shanu da kaza da kaza kuma yake dagan ta haka kayi da su kayi daɗan daɗan kayi dukkan dukkan kayi annakiya ita idza ataka Allahu malan falyura asra ni'matin lahi alayka wa karamatihi idan Allah ya baka dukiya a ga gurbi a ga alama a jikinka ka sa mai kyau ka ci mai kyau kai ma ka gode wa Allah domin Allah da ya baka ma baka nuna ya baka ba dan mai sauran jama'a man la yashkurun nasa la yashkurun Allah shi ne ainihin wato malam ya ce dukiya a kan kanta ba ita ce daraja ba sai in ta zamo ana juya ta inda ya dace fa jami'uhu wanda ya tattara kuɗi idan ya ba'ahu inda ya sanya shi mawadi abu gurin da ya dace ba wala wajjahu bai fuskantar da dukiyarsa ba wujuhahu fuskar da ta dace ba ghairu muliqin bi haqiqati wannan ba mawadaci bane wato in an kalli hakikanin al'amari wannan ba mawadaci bane bai zama mawadaci ba bai zama wato wanda zuciyarsa ta amfane shi ba wala ganiyan bai zama wadatacce ba bin ma'ana a ma'anar wadata shi ba wadatacce bane wala murtadin ko bai zama abin yabo ba inda ahadin min al-uqalai duk masu hankali ba za su ce wani mai kuɗi bane sai dai a ce masa mai tara kuɗi ko za a ce mawadaci ba sai da a ce mai kuɗi da akwai mai kuɗi akwai mawadaci suna da bambanci wanda yake kashe kuɗin ka inda suka dace wannan shi ne mawadaci wanda yake tarawa shi ne mai kuɗi yana da kuɗi mana amma ya ci ya sha wani ta ya ci ya sha kaga bai amfana ba kenan bal huwa fasirun abadan malam yake kirashi ma taraka kirashi matsiyaci غير واصل الى غرض ba mai saduwa ne shi zuwa ga wata bukata ba min abrabuhu daga cikin bukatunsa izmaru yadihi min al-mali domin abin da ke hannunsa na dukiya al-musil laha mai saduwa zuwa gare ta nan musallat alaihi ba a tsawara shi ba a ba shi iko ba akan wannan dukiya da aka ba shi da aka ba shi da amfani fa asbaha khazina mali ghairihi ya yi kama da tirejara wanda yake fara ko yake tsare ko yake kiyaye ko yake gadin dukiyar waninsa wala ma da mahusi ba shi da ko titi kenan dukiyar wasu aka ba shi ajiya kafin su mutu ko kafin ya mutu fiki ko taro a hannunsa don ba ga ya ce ba ga ya sha ba ga ya daura ba wal mufitu maliyun ganiyun yake mai sayar da dukiyarsa wannan shi ne mawadaci shi ne ko mai arziki da tahsilihi fawaidal mali saboda ya tabbatar da wato amfanin dukiya da alherin dukiya da alherin dukiya da ma ma'anar samun dukiya wa in lam yabqa fi yadihi min al-mali shay'un ko da za a duba hannunsa a gaba shi da kotaro to amma dai har bukatar da ake da dukiyar yayi ko bukatar taliya ya gina gida mai wasi ya sai mota mai wasiya ƴaƴansa ya yarwata musu matansa ya yarwata musu ya sa ƴaƴansa a makaranta yana biya musu kuɗin makaranta ai ka ga wannan dukiya ta yi amfani ko ba haka ba dan da dai ya ci ya sha ya zama jami'un mani'un ba na'am shi ne malam yace wannan an kalle shi za a ga cewa in dai abu za ta fita biya ko da babu kuɗin a hannunsa to shi ne mawadaci hanzur malam yace ka yi duba da idon basira سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كدوب تاريخ النبي كبير لا شيء كدوبيا من ظن الله صلى الله عليه وسلم جاء تارى مدوبيا فوق الجنة إن يزون أجندنك يفعل له يفعل له sai ta kare karam ba ko titi in ka je baka samu ba sai ce a kai baka samu ba in ka ce eh sai ce to ka bi ni baki kana bi na baki an samu zan bata sai na umar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka daina dora wa kanka abin da Allah ya dora ma ba in ka raba ka raba suka kare to ka ce mutane sun kare ba hakura sai an samu amma bayan sun kare kuma ka dora wa kanka baki sai ce ya umar ni ban iya babu ba duk da ba ta iya cewa ni ko ba matuƙar mutum ya ce min miƙo to zan miƙa in ko babu zan ɗau alƙawari sai da ta kai saboda yawan kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna wasu hawaji suka ce idan ramadana ya kama yadda ka san guguwa ta taso da iska haka manzo Allah yake kake hannun ka dukiya na fita duk abin da ya mallaka sai a baya in kai sallama gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai sai a ɗauko nasa a baka fiye a kura an yanka tunkiya a gidansa na na aisha take mun yanka tunkiya yace a tarabawa a tarabawa ba abin da ya rage sama a kan kasa duk gidan da ba ɗaya muka faru a kan kasa sai tambaye ni yace me ya rage a cikin tunkiyar mu nace sama a kan kasa yace muna da komai a lahira abin da kasa Allah zai ba mu ladan cikakkiyar tunkiya mun ba da kyautarta amma banda kasa ta guda ɗaya ta rage a gidan yanzu kan kan kara ko a gidan ka ma aka samu ka fa sakka da kara ji ai kida ne kun ci da yawa kun dan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba ake cewa gidan annabi babu abinci ba wai abincin ne babu ba a'a wani suka ba su suka hakura su fa ne in da akwai mai bukata to shi ba zai aje ba zai zo ya aje wa iyalinsa abincin shekara guda amma ba zai kwana uku ba mutukar wani zai sallama ya ce babu sai ki a bai kai na ce wata sahabiya na fi kifa yin ka a laifi kake ɗaure bakin buhun ki sai a ɗaure miki bakin buhun na hawa ke ma in dai akwai da bakin buhun ki a baita a kwance wanda ya shigo ne rabin kwano ne kwano ne gwangwani a kirawa eh to kun ga yadda ake kyauta amfanin kuɗi kenan wata ran ana tafiya sahabi ya ce sai ga duba ubudu ya fuskanto mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana da da dukan ubudin nan zai zama mai kuɗi da ba ɗayan sai zama kuɗi kun da ga girman dukan ubudi ya fi da ayyuka zuwa dukan mutakan da ɗari ma kusan uku ko hudu yace da zai zama cikin kuɗi in na sa ta ake min kujerar a gindinsa na fara rabo ita wallahi ba za a kwana uku ba sai na tare da shi da baki sai da jama'a yace ba abin da zan ajiye sai idan ko ana bi na baki sai in tsaya da iya kuɗin da ake bi na baki ajiye kafin mai baki ya zai karɓa abin sa da amma suke kiran gaba daya kun ga yana yi din kuma yana gurin ya samu sai da haka yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ku rowa ba ahli ba dabi'a sunna ba ahli sunna mara wasi ka zama ahlus sunna dukiya kama ka zama ahlus sunna ka kai ka zama ahlus sunna dukiya ka kuma yawa dukiya ka dan gida yawa yawa ba halin annabi bane sallallahu alaihi wasallam da ka musa annabi sai ya koyi sai ya koyi kyauta ko da kaɗan kaɗan ka fara ka fara ko da kwandaloli ne ana nan kana ɗan ƙarawa gaba kana ƙara gaba haka koyi wannan halin mai kyau na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya zo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa khuluquhu fil mali ka kuma duba halayen manzon Allah da al'adarsa in ya samu dukiya تجد ذات سامع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي خزائن الأرض أن جنك متى أين هو تتكو تنقصى جبعتي أيا ومفاتيح الجلاد أن كما جنك متى مكلا ضرورة ياتي ضرورة دياتي ما تدوك يجاتي وأذنن لهم غنائم أن كما على الشعوة تكون جنيمة وأن سورة النبي عليه السلام ba halatta musu cin ganima ba ولم تحل لنبي قبله النوع اللي فيك جباتيتي أهل التامس في جميع الله وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز أن كما بوئي مسكين أنا جميع الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب بذكر يمكن جزيرة الأربعة سيدة أن يبقى منزل الله صلى الله عليه وسلم ذكر دورة المسلمين وما جانا ذلك من الشعب da abin da ke kusa da haka ko ya kusanci haka ko yake makotaka da haka na kasar Sham wal Iraq da kasar Iraki wa jubilat ilayhi min ahamatiha aka kuma jawo zuwa gare shi na kumusi kumusi da ake karɓa na wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wa liyatama wal masakin wa bani sabil إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هل إن كان أقول إذا ما أقول خيء أقول جميمة أقول جزية أقول كما زكاة جد خيء إن بكوت تكاما لكي أقول الدنيا تكي أيقوا أنه لكذا جد هم كانوا سيكي يا رمى أن يمسكوا إن كما يساكي يقولون بحاجية جنسي يا رسول الله ina son in janna sai ta je rukai ta na bata ranar isa ta rana aka ba ki ita wata sahabiya ce tela ta kware ta zo ta auna annabi ta dinko masa kaya ta ba ki yasa ya fito ana kai wa kayan da kan wani da ya ce abin wannan annabi yake da gida ya kawo ta kafin na da ya mai ya ba ki wannan ta ga sunan ki ya tafa an da kai mana ai sahaba akwai keloli a cikin to kun ga wannan yake an taro masa kuma shi وجزية هذا الجزية كفى كم بأس أولا متجزية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم كافرون وأن كافرة الجزية na waɗannan wato yahudu da nasara da magudawan da ya ɗora musu jizya wani wata da ƙashiha da kuma zakka na ƙasashe illa ba a tsago ko shakinta ba wani sarki ko niyyar mulki da aka tara masa kuɗi daga yankin duniya daban-daban kamar da aka tara a nan sallallahu alaihi wasallam amma sai ya zo ke gidan gida babu abin da za a ci a gidansa sallallahu alaihi wasallam وحاجت جماعة من ملوك الأقاليم da kuma kyauta da jama'atin wasu jama'a min mulukin akalin na wato sarakunan wato bangarori daban-daban na duniya waɗanda suka aiko da kyaututtuka zuwa ga manzon Allah shi ne daga hadaya shi ne suka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama da hadiya kamar ta asar da shay'in minhu amma ba a ga ya kai wani abu ya keɓanta kansa da shi ba a ce wannan ba in ba a shiga da gidan annabi wannan duba an shiga din ma in ya kare sai wani shiga gidan annabin kuma ya ce a baki shi bai samu ba sai annabi ya ce to a baki na wani na hakura akwai wani da gidaje da yazo daga ƙauye a kan jakunan ka guda biyu an gama rabon dukiya kaf annabi zai shiga gida sai kawo wani annabi ya fi fara annabi duka akwai hankalin su ya tashi da annabi ya biyo sai da aka ga alamar wannan wato abin da ya masa kaci a wuya haka sai ya ce yaya ne faru ya ce ka samu wannan dukiyar da ba ta ka wace ba ta mahaifin ka wace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya ce ka tsira mu ya so ta mangalarka ya so ta kanki aka yi ta lodi aka yi ta lodi sai da aka dora ya fita ya hau kai annabi ya ce yayi ya ce yayi ya ce sai an jima ya tafi ya sa na na aisha ta ce wai gamuwa da wani bala'i kuwa kamar wanda ya kai na uku manzo Allah ya ce na gamu da bala'in da ya ninka na uku shine lokacin da na tafi da'ifa na tafi da'i irin wa'an ita na je na soka a gidan wani wanda ina kasa samun da ko ita ba ta yi kallon wani waje mutanen da ni suka zo da jefa mai duka na yi mai jifa na yi aka ji jiwo da ni na fito bayan gari na zauna ina goge wannan sai ga mala'ika jibirin ya sauka da shi da wani mala'ika yace Allah ne ya tsoro mu wannan mala'ikan bai taɓa sauka duniya ba sai yau shi yake kula da duwatsu ga baki ɗaya Allah ya ba shi ya hore masa biyar da yake dutsen duniya ya yi kowane iri zai yi yadda yake so ya yi to shi ne Allah dan ya rama masa abin da aka yi masa ka umarci wannan mala'ikan yanzu ka faɗa abin da yake so ya yi ya tuttuɓo manya-manyan duwatsun da suka kewaye ɗa'e ya jefa a garin duk a mutu don a kwantar maka da hankali a rama maka wulaƙancin da suka yi masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda na fito shine Allah ta'ala ya fitar daga cikin zuriyar su wanda za su zauka wa Allah subhanahu wa ta'ala shi da ba da wani tarayya ya ka bana ku ta mu ne yanzu aka bata ma a wani gari na je wa'azi aka hana ta ruwa aka zage ta aka dake ta aka ci mutuncinka aka ce mala'ika da kuma ya sauka ta gani ko gwamnan garin ma yake yaya mutanen garin nan ta ya ta ji al'ana kan jirgin hawan ku ciya ga ban je babban mutum su kaula kan inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa sallam ko mala'ika ya sauka da shi da mala'ika jibril yace Allah ya aiko mu mu tambaye ka kana so ya mai da kai annabi mursali ko annabi sarki mala'ikan wancan shi yake tambaya mala'ika jibril yana ji sai mala'ika jibril ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan kadda kai zuwa ga Allah ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so Allah ya bayyana ni rasulun haq manzo kuma da ba manzo sarki ba yake na na kuba kan wannan Allah ya bayyana haka ba manzo sarki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dukiya yadda mutane suka mai da ita to da yadda addinin mu yake ayi da ita a ba wa maraki a taimaka wanda ba shi da shi ne yake cewa ba a taɓa ganin iska a fara da kai ya nuna son kai da wani abu ba yanzu daga cikin dukiyar da aka bashi ko da kyauta aka bashi wala an saka min dirhaman ba a ga ya dau ko da dirhami daya ya shiga da shi gidansa ba bal sarafahu masarifahu ya ya kace wannan dukiya a inda ya kamata a kace ta wa argana bihi ghayrahu ya wadatar da waninsa wa qawwabihil muslimina ya kuma karfafa musulmi ya karfafa musulunci da wannan dukiya da Allah ya baki wa qala har yana cewa ma yasurruni ba zai faranta min rai ba ko ba zai min daɗi ba annani uhudan a ce dutsen uhudin nawa ne zahaban kuma ya koma kuɗi ya bi su in bi min dinaru ba dinari ɗaya kawai ya kwana a gidana illa dinarin arsaduhu lidaini sai dai ko dinari kwaya daya wanda zan tsare shi dan na biya bashi da ake dina Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito wannan hadisi haka nan a cikin haikami wa jama'u zawaid shi ma ruwaito Ibn Hajar a cikin Fatah al-Bari mujallad na goma sha ɗaya shi ma yayi dogon tarbi akan kyautar Annabi da burin ya taimaka addini daga nan ne sahabbai suka koyi kyauta suka koyi alheri suka koyi san juna suka koyi rahama suka koyi tausayi suka koyi jin kai suka koyi ba da kuɗi ba tare da tsoron talauci ba yana cewa yabna adam an tit in fa alaika an tit in fa ka ciyar a ciyar da kai ka ciyar a ciyar da kai ya kai ɗan adam ba dai in ba ka ciyar in ciyar da kai kullum gari ya waye sai Allah ya so mala'ika guda biyu suna addu'a Allah ya tsiya ta mewa Allah ya azurta ya bayi ba kullum ta duniya da sabon suke sauka ce sai da rana ta bayi sai yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafan yana cewa Allahumma a'ti mumsikan khalafan da mala'ika ɗaya na bin kwararo don ba ma ji ne da an kore ta an yi kyauta yana cewa ya Allah ina roƙonka wanda ya aje dukiyarsa da ya ci wanda ya saba Allah ta aiko gobara ko ɓarayi ko ta musiba ta faɗa wa dukiyar. Mala'ika yake faɗin wannan kwararo kwararo sai kuma yana cewa ya Allah duk mai mutum da ya ciyar ya amfanar ya taimaka wa al'umma da addini ya Allah ka mai masa da dukiyar nan ne ke bare shi. اللهم اعط ممسكا خلفا اللهم اعط ممسكا خلفا haka ce salatu sai ka san salatu ko ba tare da kiwa wato Allah ya rubuta dukkan ko ta wata hanya ko ku da ta fara mata ko an baki su kwace ko kuma dai wani dai musiba dai a dukiyar Allah ya kiyaye to kun ga wannan addu'a ce ta mala'iku kuma kun san suna ya sunan Allah ma amara hum wa yafaluna ma yu'marun wa ashabu janayir marratan wata rana dukiya ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sama ha sai ya raba ta nan take wa bayyar min ha tattaki sai kwaya shi da kai ragowa fa da fa hali ba'd nisa'ihi sai ba da ita da tashin matansa ita wannan dukiyar da kai ragowa falan ya akhudhu nawmun ya kasa yin bacci bacci bai kama shi ba hatta kama har sai da ya farka waka sama ha ita ma kwaya shi da ya raba ta wa qala sai ce al'ana tarafati sai gina huta ibn sa'ad a cikin at-tabaqat ya rawaito daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ita sai da aka nuna ya fanta na kwana wati wata rana ni sallama aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya jira dukkan kalin sa bai san shi da bai ya azkar ba bai sa bai na subhanallah da sauran sai da suke suka ce ni ga ya rasulullah ta ji da gida aka da gaggawa ita kwarai wasu kuɗi na tuna kuma na suna na zinari a ji a gidana shi ne kawai ina yin sallama suka faɗo ni shi ne ne wajen kuka gida ne ke maza maza a raba masu bukata kada in fara da su a gida yaya kun ji yadda ake dukiya ومات وجرؤه مرهونة في نفقة إياله tare da wannan dukiya da aka tara wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace ta hanyar Allah sai ga shi wa fati ya zo masa sallallahu alaihi wasallam amma kuma ga shi sulkansa yana nan a matsayin jinjina hannun wani ba yahude saboda ya ce da iyalansa ya ba da jinjina an ba shi kwanan hatsi ya ce da iyalansa sallallahu alaihi wasallam kuma wannan wato tawafu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam وقتفر من نفقته النبي صلى الله عليه وسلم يا تقيتا cikin ciyarwarsa wa manzatihi da tufafin sawarsa wa maskarihi da gurin kwanansa alama ta da uhu daruratuhu ilayhi abinda bukatar ta ta dole take bukatuwa zuwa gare shi wanda shi da shi ma suwahu abinda kuma ba wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyamace shi da fita abin sa yawa shi da shi fa kana yalbasu ma wajadahu riga mai tsada da riga mai arha duk ana tuwa tuwa da ya sa ma a manzo Allah ta rayu kuma ya ce wanda ya sa riga shuhura Allah zai sa masa riga kaskan tira na aljama riga shuhura ba mai tsada ce ba mai arha da mai tsada da wani zai sa mai tsada da mai alfahari wani kuma zai sa mai arha da mai nuna shi na Allah ne a dinga uffayin Allah shi ne zai mara tunanin kuma da yana son wannan gaba abin da ya samu da yake da safari ba alhamdulillah ai ya yake dan a yaje shi ko an ba shi riga mutum bayan da Allah ba ta sa irin wannan wannan da yake da kuma da Allah yake da wannan da yake so wani kuma ba a sanya sa riga mai arha ya fi son kullum sai mai tsada saboda haka ko da ba shi zai ce sa riga mai tsada ko ya ce ba shi ya sa riga mai tsada to shi Allah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ma wajada in mai tsada ta zo a sa in mai arha ta zo a sa baya jiran mai tsada lokacin da ya samu mai arha ko baya jiran mai arha lokacin da ya samu mai tsada in mai arha ta zo sai ka ganci da mai arha ko kuma ka ganci da mai tsada za ka ka ganci da mai arha wacce ta samu ita yake sawa in ka yi tsada da yawa suna ɗaukar ido sai ce a mai baya so kamar yadda abu jahal ya ba shi riga mai zane zane da yawa a jiki ya ce a'a wannan rigar alhasmin fi falaki ta ɗauke mu hankali a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayan masa da rigar ka ta ko rigar da kai sa rigar da bai saba sawa sai dai na tafiya yana kallon ta amma da ya saba sawa shi ke ne ta Abdulrahman bin Auf waɗanda sun saba sa riga mai tsada a wajen yaƙi ma da aka ce su sa riga irin samu sai da wani kuraje suna fito musu a jiki sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an yarda an ya ce musu su sa riga alhariri ya da cewa annabi ya ce wanda ya sa riga alhariri a duniya wato ba zai sa ta alahira ba ba na zai garbu samu a duniya samu a lahira da kofin zinare da waye amma sai abdurrahman bin auf da shi da da da da talha ne ko zubair ne ko an musu abuwa musa bai sawa a cikin wani sa'a da na riga na ne jin labari kawai da ke abubuwa da yawa ba sai ka gan su ba ka gani وجد فيما سواه وكان ينبت ما وجده فينبت في الغالب الشمة mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanta a samna wato mayaki ko yan riga haka wato matakaiciya wal kitaa al khashina kuma yakan sanya bargo ko bargon ma irin gwado sun san da gwado yadda yake da kauci dama kamar wani gashi gashi ake tara a kwanta da samu da kitchen gashi a kanka gashin bargon biya zazzabi a jikin ta kana yi kana cikire gashin bargo da irin wannan ma yana sa wani burjar galiza da mayaki mai kauri wa ya asiru alamar hazahu aka aka biyatul jibaji kuma yakan raba a waɗanda suka zo gurin sa in an kawo daga cikin kayan ganima ko na yaki yakan rubuta yakan raba musu manyan riguna da alkabbobi da mayafai waɗanda ake yi su da jibaji al-mukhawwasa bi zahab wata aka yi mata mabanni ko aka yi mata cin baki ko aka yi mata wato sulfani aka yi mata buzzahabu da zinari akwai da ta zai muzarrara nuna zura zura shi ne mabanni to an mata ko mukawwasa wata aka kewaye ta aka yi mata cin baki ko aka yi mata sulfani ko aka yi mata ainihin wato ado da zinari wayar faɗi liman lam yahdur wanda bai zo ba ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a ɗauka a kai masa izin mubahatu fi malabisi domin wato nuna alfahari da nuna wato ainihin wato isa da nuna fankama da takama da kuma nuna wato an kai inda aka kai fi malabis a cikin tufafi masu tsada wata zayyinu biha da yin ado da dukiyu kaya masu tsada don a nuna an isa laisan min fitali karafi wannan ba al'ada bace ta saukata ba mutanen kirki ba su damu da wannan ba والجلالة كوبا عالي لنجر معها وهي من سمات النساء ما تعرف سنة دورنا أو ما يوم التأثير من يوم كيف تقطع جد المدين دي سنة جارة الطب نقول لك أكثر من لك تعدوك في كمتو ثم تلتو والمعمول من هذا الآوة الصولي أبي يقول فيه أرسل تفاتي دم أرسل تفاتي أنا أنا أفسر أكيد معنا دي معنى فرقوا فيه mutum ya tsarka ko da ɗanka da suke cikin tufafin da ya aikata laifin kuka wato kai da kake cikin tufafin ka tsarkake gabanka gaba ɗaya daga aikata laifi wannan shi ma na kiransa na tsawar tafiya sannan kuma su zama sun yi tsafta kullum kayan ka ko da masu alhari ka wanke su su zama tsaftatattu kaka zauna da kardakar a kyashe na Allah ne ai kazanta ba ta Allah ma baya son masu kazanta ko ta irin kazanta kana biyar din nan duk Allah baya so dan ba za ka zo mai tsarki ba sai ka samu tsarki guda biyar akwai ta ɗabi'ul kalbi من الكفر والشرك والجن والحسد نبي تأثير الجوارح من الآثار نقص تأثير البدن نقص تأثير الثياب نبي تأثير المتاع تأثير الجن نقص تأثير الجن da da shirka da bid'a da munafunci da gulma da hasada da kyauta da mugunta da fatan sharra kan wani na biyu ka rata ce da ɓanta idonka ka daina kallon matan mutane kunnanka ka rage jin dukko da kaɗe-kaɗe da shi ainihin da huma da iyayi da sauraron zancen da bai kafe ka ba don manzon Allah suna da salama ce idan wasu suna jira suna ƙasa ƙasa ba ka so ka ji sai kuma ka kai kunnen ka don ka ji sai Allah ya sa mala'iku sun kwantar da kai sun buɗe kunnen ka sun ɗauko ta gulla sun sa ta auta tanar ke su ɗebo a kofi su zurara da mazurari a cikin kunna mutu ranar alkiyama. Haka idan mutane suna yin wani sirri suka ɗan kare kofa in ka ta kana leƙawa wanda Allah ce idan suka ɗauki ƙarfe suka jefe ka suka tafi idan ka ya tsiyaye in an kai kare a kotu ba za a yi komai ba. mutanen ke duk suka tabbata da ke kake masa yake zai ka da dutse ya fasa ma ido idan ya tsiyaye ba zai biya biya ko ba za a ɗauki ba za a ɗauki tashi ba. haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam kuma ya taba lera ma jira sai annabi yake ce shi da kun sai sai ka da fuska ka kun ne da kun ya wannan gurin abin da ya rubuta da gudu wanda yana na tabbata a cikin ga ko da ta aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana baya halatta ta je ta dinga rika ku gida ya fadar ka ce kafar ka daga tafiya inda bai dace ba hannun ka daga aikata abin da bai dace ba cikin ka duk yawa da za su shiga cikin ka tabbata a ka zama irin su sai na abubakar wanda idan suka yi noma aka ce haram da sai su yi amanta duba da yadda salihin cikin babin tsantsoni ku ga ku ga waliyan gaskiya ku duba sufayen gaskiya sai na abubakar mutum ya je ya aikin dokanci a zamanin jahiliya wanda sai na wata ya tsora mafansa yana yana jiya aka ba shi kuɗi mutanen da yau dokanci suka damu da shi suka ce ai abokanmu na da ai wata ya in ji ka tuba maka to kulawa da hoton jinku na za su kai masu kyauta ne shi da shi kuma ya rike fa ne kawo sai na wakar suna ci an wakar yayi noma daya sai tambaye sai ce ka sai sai yace wa sai na abubakar ka san da na samu dukiyar nan ina wata yace a a yace wasu mutane ne wa hoton su ba ma iya hoton su mu kai ranar musu shi ne muka haɗu da su yanzu suka ji daɗin wancan abun suka kawo kuɗi suka bani to a cikin kuɗin na yace fa ne na yi wani abinci sai sai na rasa ne muke da ya sa hannunsa sai da ya taɓa wakar da ransa ya zunjo ya ciki yayyo yunkuri ya amayo abincin ya fitar da shi ya kurkura bakinsa na waɗannan su ne waliyan gaskiya da wata cin haram haka shi na umar a cikin muwaɗa an taho da kayan gwamnati rakunan gwamnati wani mai ce shi ne matan shi na yau da nuna wajen ba masu gaji ba duniya ba motoci ba yan sanda ba masu tsaro shi ka ɗauke ta bayan da zai sa iska wanda bai fi shi kwayo ban bai kwa a to shi ne yana bayan gari wani wani wani mano wani mutum ya koro raƙuma sai sai dina umar ya tambaye shi me raƙuma in mana nono mana musa kun yana bayan gari ba ma tafi da abinci ba sai mutum ya duka fada kashin raƙuma ya kama ya matsa ya matsa ya matsa a cikin ko a cikin wato kwakwalya ko koko ya miko sai dina umar da sai na umar ya kafa kai yana ta sai tambaye ce to malam ban tambaye ka ba raƙuman nan naka ne ko kuwa sai ce a'a raƙuman gwamnati ne aka ba ni ciwo na hukuma ne sai sai na umar ya sa hannun sa wato mun ce sai sai da aure amma da nonon gaba daya sai domin kai ya sa nonon talakawa na alkiyama a rukai ya kuma yayi masu da kuɗin jama'a ya za a kenan masu fashi da makami da masu fashi da makami fashi iri biyu ne fashi da makami da fashi da mukami wani mukamin ku zai amfani da shi ya fashin dukiya wani kuma makamin ku zai amfani da shi ya fasa gidajen mutane ya tsare kan titi ya kwace mutane dukiya wani kuma mukamin ku zai amfani da shi ya shiga ofis a turo dukiyar jama'a ya tsara biro plus biro is equal to abin da ke gaba ai ba biro ba wani aka sa goma aka kuma aka tsara biro ta gaban ta ko ba nawa duk waɗannan ku na ka ƙara yin kuma ka ƙara biyo ku ta tafi ina biyar da miliyan goma to amma ka ƙara ba sai ka ƙara can kuma miliyan da yurku ko miliyan dubu goma to kun ga ainihin wato da haka ake sake dukiyar jama'a saboda mukami shi wancan da makami zai tare a hanya wannan kuma da makami zai tare a wani ranar alkiyama dai kowa zai yi bayani